نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله a ci gaba da karatunmu a littafi na nabiyun rahama sallallahu alaihi wasallam littafin da ke karantar da mu tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma muna karatu ne a labari na ƙarya da ya yaɗu a garin Madina sakamakon sharri da munafikai suka kirkirawa na na Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun karanta cewa yadda malam ya kawo an dauki akalla kusan wata guda abin na ta yaduwa a cikin garin Madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin ya dame shi sosai ya tutar da shi sama da diyin da kake tunani kuma bisa kaddara ta ubangiji sai Allah ya rike wahayi bai aiko ba wanda wannan shi ma wani ilimi ne da zai nuna maka matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da darajarsa da kuma cewa lalle shi annabin Allah ne ga abu ya faru kuma ya shafe shi a cikin familinsa a cikin matan nashi ma wanda ya fi so a cikinsu ko malamai suka ce to dama jarabawa galibi tana zuwa mutum ne a cikin abin da yake so na fata an gane sai Allah ka jarabawa ba dan baya son ka bane dan ya kara maka daraja idan ka yi haƙuri dan kuma kai raki kai kwalala kai surutu abin da ya Allah ya so ya faru ba zai canji ba kuma ba za ka samu lada ba sannan kuma ka yi asara shi sa Allah karantar da mu cewa duk yayin da aka kawo jarabawa na abu da so sa maka rai kamar da muka nana ta satin da ya gabata dangane da abin da na ya faɗa cewa lalle za a jarrabe ku ko ya ce Allah ya cewa na bulwannakum bi shay'in min al-khawf wal ju' wa naqsin min al-amwali wal anfusi wath thamarat wa bashshiris sabirin tabbas haƙiƙa yanzu Allah za mu jarrabe ku da wani abu na daga alkhau tsoro rashin kwanciyar hankali firgici a rayuwa waljo da yunwa talauci kamfa musiba komai ya ce kicin yako ka ci abincin ma ka ji kamar baka ci ba duk jarabawa ce ko da kuma rashin tattalin arziki kuɗi babu ga kuɗin ba da quality ba balu ka tara kuɗi mai ka sadan abu dan kankani duk jaraba ce yanzu ubangiji Allah ya jero nau'in jarabawa daga ciki da yawan da mace-mace da jinyoyi da kaza da kaza amma sai ka yi bushara wa masu haƙuri su waye masu haƙuri ya Allah ce alladina idan asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sun da wata bala wani musiba ta same su wani bala'i ya same su sai su rika cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ma'ana sun sallama wa ubangiji sun yarda Allah ne ya kawo jarabawa kuma sun yadda ba mai kawo ɗaukewar bala'in sai ubangiji na fata an gane to sai zanto Allah kuma sai yaye musu Allah ya musu bushara manzala da zai fassara wannan ayar yana zaune a ɗaki wata rana da nana Aisha ko yana gyara rigarsa ne yana ɗinke riga ne manzan Allah fa da zare da allura yana ɗinke wani abinsa da ya yage ko ya ɓaci yana gyarawa an kunna fitila da daddare kawai sai ta mutu fitilar tunda haka babu fitilar kwai bacci ai a ta balbalce iska ta huro da ƙarfi kawai ta kashe fitila sai manzala ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta ce ah ya manzon Allah fitilar ma muna zaune a ta mutu shi ma fitina ce ya ce ai Aisha duk wani abu da zai so saran mumini ya ji bai ji daɗi ba ai fitina ce kuna zaune ka ɗauke wuta ta maza ce ka ga Najeriya ce mace shegu yan nefa ko ina ga shi yasa mata kiga ruwa wutar nefa dukkan galibin mutane daga an dauke ta zagi suke da kuma tsinuwa wani maka da ce Allah tsinuwa ɗan nefa to su ne nefa shi ma mutum ne kamar kai mai neman abinci na ka ɗauke ta babu wuta a gidansa shi ma yana buƙatar hasken ba shi yasa ka ɗauke wutar ba shi ma da ta shi ne ba zai sa a ɗauke wuta ba ko amma sai ga an yi tsinuwa to manzala sai koyar da mu cewa duk abin da so saran mumini ko menene ka saba kanka da cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to idan kai haka Allah zai shiga cikin lamarinka zai yaye ma zafin damuwar a zuciyarka kuma zai kawo maka dauki kuma ya kawo hadisi cewa ka ƙara da wannan addu'a cewa Allahumma adirni fi musibati wa akhlib li khairan minha sai kaga Allah ya masanya maka sama da abin da ka rasa in kunci ka shiga wani sharri aka ma an rasa ya za a yi in ka dage da addu'ar ga Allah ka maka dauke cikin sauki kuma ya wanke ka insha Allah to yanzu mun karanta cewa manzo Allah ya zo abu ya dame shi ya rasa yaya za a yi har ya kai abin tsabar ya dame shi ya kira manyan waɗanda yake kaunar su wanda kuma kaga da a ce da wani abu ne bai shafi gidansa ba bai shafi da Aisha ba da wa za su shawara sadana babakare to amma yanzu abin ya shafi yar sadana babakare matar manzon Allah abin ya dawo manzon Allah wahayi bai sauko ba kuma ina neman yayi shawara yaya zai yi da aka bai nemi shawarar da babakar ba domin isa ce a gidan kuma da ita ake sharrin ko bala'in da ita a ciki ake tunanin ita ma ana mata wannan an mata wannan kazafin daga sai nemi shawarar zai da bini harisa da kuma ali bini abi dalib cewa ku zo ku bin shawara me ya kamata in yi ne wannan abin ya ki ci ya ki cinyewa wajen wata guda gashi zai da bini harisa sai ya fahimci irin da mazala ke kaunar iyalinsa sanda ya kuna na aisha kuma sai ba da shawara gwargwadon irin yadda ya san halin na aisha da ɗabi'unta da halayenta da kuma cewa lalle wannan abin ba ta yi ba ya ce ya manzan Allah iyalanka ce ba saboda kuna abin babu maganarsa a ciki ba ta yi ba a ƙara da ya bincike ko a ƙara haƙuri ko a ƙara da wani abu kamar haka to an ji taka kai fa aliyu shi kuma sai amfani da yadda yake alaƙarsa da manzan Allah ganin cewa ga manzan Allah ya shiga cikin damuwa da kuncin rayuwa abin ya dame shi sama da kusan kwana kusan talatin ana abu daya sai ce manzan Allah ai ubangiji Allah bai takura maka ba ya zaka zo ka rika damuwa akan wata mace kwaya daya wadda ga mata da yawa nan ma'ana ka sake ta ka aure ta kawai mana na fata an gane ya faɗa kai ne saboda me ya kwantarwa manzan Allah hankali babban burinsa shine farin cikin manzon Allah ba dan gilli wa da Aisha ba amma ya manzon Allah abin da zamu shine mu nemi shawarar mu tambayi makusantanta ita ce ku yangarta mai aiki a gidanta wanda ba ta rabuwa da gidan za ta iya mu wani abu na labarin rayuwarta aiko sai ka tambayewa aka kirawo wace ce eh barira ko aka tambaye ta tace to ni dai ba wani abu da nake zargi game da halayenta illa ni kawai yarinya ce mai karamin shekaru wani tsabagen yarinta ma zaka bata diran gari ka shanya akan ta kula kafin ya gama sha a zo a cakuda ayi gurasa amma saboda tsabar yarinta ta yi bacci awaki kawai su cinye haka ma'ana yarinya ce kenan ba ta da ita abun da ya shafi gidanta ba ta damu da shi baranta na kuma wancan babban sha'anu to yanzu manzo Allah ya samu yaqini cewa iyalinsa ba ta da alaka da abin da yake tuhumarta da haka sai fito masallaci shirin ta sahabbansa cewa wane ne zai bashi goyen baya dangane da wannan da ya kirkiri ƙarya danganta iyalinsa kuma suka danganta abin da wani sahabi mutumin kirki Allah ce ya shaide cewa mutumin kirki ne bai taba shiga gidana ba sai tare da ni ko kuma aka ce da shi aka yi da aka wane ne zai fahimcin ya mun uzuri game da shi a nan kuma sai Allah ƙara kawo ta jarabawa ga manzan Allah a tsaye a gabansu suka fara kuma sai ce kuci da al'ausu da alkazar ake nema kuma a yi fada a yaƙi saboda shaɗan ya shiga kuma duk mun karanta cewa duk mutanen kirki ne ba a san su da halin ashe ba amma sakamakon jarabawa ne don ka gane cewa galibi jaraba tana zuwa ɗan adam ne ba guda ɗaya ba a lokaci ɗaya in aka ma ɗaya to za a ƙara ƙaro wuta ko ba na bane don Allah ya fitar da imaninka na gaskiya shi Allah riga ya sani amma kai da aka maka shaidar cewa kai mai imanin gaske ne kaga bala'i ya ƙara kunnuwa kenan ana nema kuma a yaƙi da ƙyar manzo Allah kwantar musu da hankali aka yi shugu tukunna aka nisu kaga yanzu magana ɗauki mataki babu to yanzu ya za a yi haka kai zai ƙara kullewa za a ƙara shiga damuwa ya za a ji bakin ciki duk wani mumini mai imani a wannan lokacin ai baya yin bacci ana faɗar wannan abu kana raye ga manzon Allah a ce a gidansa a ce kaza ya zaka ji ranka babu daɗi a ciki ya zaka ga manzon Allah ya yake ji a lokacin yana na aisha take ji a lokacin yaya iyayen na aisha mahaifanta ya suke ji a lokacin so masifa da kan masifa na fata an gane take cewa wa bakaitu yawmi zalika da haka ne ci gaba da kuka a wannan yinin da abin ya faru mun karanta cewa ta tafi gidansu samu asalin labarin gaskiya game da wannan labarin ko an tabbata mata cewa yanzu labari ya tabbata haka ne kowa yana faɗa ma'ana a gari ta tafi da wata ruwa ta ce babana ya sani ko ta ce mata eh ya sani ta ce to manzon Allah ma ya sani labarin nan ta ce ya sani sai bakin ciki ƙara taruwa a zuciyarta ga ta 'yar shekara goma sha kaɗan ta ce sai ne ta kuka ta ce a wannan yinin ta ce ne ta kuka layar ƙaliyar dam'un ya ce hawaye ta ce hawaye bai ɗauke daga idona ba tun daga safe har dare kawai hawaye zuba ke idanta saboda bakin ciki da damuwa ko so ɗaya bai yanki ba ta ce ta ce wala aktahil bi naumin hakanan bacci ko kaɗan bai ɗauke ni ba ma'ana ta kwana ta wuni ba ta yi bacci ba saboda bakin ciki ka san ce bakin ciki hana bacci ko Allah ka raba mu da bakin ciki dama suka ce malamai abubuwa goma ne suka fi komai karfi a cikin halittun Allah abubuwa guda goma ne suka fi komai karfi a halittun Allah sun fi komai karfi a cikin halittun Allah na farkon su aka ce dutse ne me yafi dutse karfi suka ce karfe ne me yafi karfe karfi aka ce wuta ce ko dutse duk karfin zaka samu diga da abubuwan sassaka ba a bangare shi ake ba to me yake masa wani abu ba karfe bane to shi kuma karfe me yake narkar da shi ba ga makira ba ya kuke wa karfe sashi auta ya ya zama ruwa idan ka je gidan rodi zaka sha mamaki a dauki wani bangaren mota a wulla a cikin abun da ake dafa rodi cikin sakan ka ga zama ruwa kawai ruwa tsarara tsabar bala'in wuta Allah ka rawa mu da wuta amma ba ta dafa tobo ko ita aka dauki ta kuma Allah ya ka san shi Allah shi jiwa musu da yawa yake ita ma ni'ima ce Allah dan a samu jin dadin ra idan ba wuta za ka ba za ka dafa abinci ba ba za ka gasa nama ba ka zaka ta rayuwa kai ka zama sai a yanke su kaga suka ce me yafi komai karfi dutse bayan shi karfe bayan shi wuta bayan wuta kuma duk balanta ne kake ta ruwa a ruwa ne wani mutum kuma ba ga yan fire service ba da mai kuke amfani ruwa ko da mutum wanda mutum ka gani ruwa ruwa ya kare mai za a ji a ce ayi a ji a ɗebo ruwa Allah ka raba mu da wuta har abadin abada balbalin bala'i Allah ka kiyaye shi Allah ka kiyaye don isar ka Allah ita kuma ruwa fahim mai kyau kashe shi me fi karfi me fi karfi suka ce iska saboda asalin ruwa ba ruwan sama ake bane asalin ruwa bai zo ya zama kogi ya zama kaza to me yake dauko gajimaren ya ciyawo da shi iska ce a kada ka ga yanan ta yanan ta ita kuma iska fa suka rika jerawa aka zo kan a karshe na takwas aka ce mutum to mutum me fi karfi akwai mana aka ce bacci bacci ka kalli azumi mana in ana azumi ga mutum kato shirgege dan gaye amma ne ba kasa ya kwanta ko ga mutum babba gashi kana tuka motar ka tafiya 180 sai mai zo sai bacci ya zo saboda ba maltakin ka bane kaga bacci ya fi karfi ya fi mutum karfi to menene fi bacci kuma karfi suka ce damuwa ai ba kai saka yi mutum ba sai ga gagalin ma ya kewaye Allah ka rawa mu da bala'i Allah rawa mu da bala'i to haga wannan shi yasa muna na Aisha tace daga wannan labarin ta cewa ta san cewa yanzu manzon Allah ya sani ta da Bakari ya sani mamata ta sani kowa yanzu ya sani a Madina kace kowa ya sani yau har wajen wata tace eh tace shikenan sai kuka hawaye baya yankewa a idanta tace bacci kuma ko so daya bai sace ta ba ta ce sun mabakaitu ko lailati almukmila na ci gaba da kuka tun daga wannan safiya har la'asariya har dare ma'ana ta yi kuka 24 hours ba maganar bacci ba maganar shuru hawaye ba yankewa idanta ta ce layar kali dam'un walakta hilbinomi hawaye bai yanke idona ba ko bacci bai dauke ni ba fa asbaha indi abawaya ina cikin wannan hali ta kwana ta wuni tana kuka to kaga iyayenta sun ga dama ta wuni a gida ta cikin damuwa ta taho gidan mijinta a cikin wannan hali daga suka zo da sassafe suka zo gurinta su ga ya ta kwana ku suka same ta a wannan halin ba ta da aiki kawai kuka take hawaye bayan ki idanta dole ka tausaya mata ka tuna ka kesa abin a zuciyarka matar manzon Allah wanda fi kauna a cikin matansa wata nan wani sabi ce masa ya manzon Allah wa ka fi so a duniya sai ce Aisha haka kawai kaga matsayin ta kadan na gumman manzon Allah yace Aisha yace a ba yace ba cikin mata ba manzon Allah a maza yace babanta ta yau ga ta a cikin bakin ciki da damuwa to ka kaddara idan kana son mutum kana kauna sa kaga yana kuka za ka yi ka za ka yi dariya ka za ka ji daɗi to bayan dama ga labarin ya bakanta manzan Allah ne tsawon wata kusan wata daya sannan gashi ya ga babbar masoyi sa cikin kuka da damuwa riris 24 hours awa ya bayan ke mata ya ya manzan Allah ne da a lokacin kuma Allah bai kawo wahayi barin ta ya wanke don ka gane ikon Allah sai Allah kuma duk abin da Allah ya kaddaro shi zai tabbata kuma shi agun Allah hikimomi ne masu tarin yawa kai ne ba za ka gane ba sai ka ji cewa da ma abu sa kaho kawai Allah ya hisabi kowa a gane da gaskiya to kai hakuri shi Allah baya gaggawa in dai kana kan gaskiya dan an ma sharin kai hakuri kawai kwana daya bi labarin da canja bare kuma ma abubuwan duniya yanzu ko me mutum ya faru da shi awa ɗaya ma ko awa biyu ko aminti ka zaka ji wani labarin ya zo ya danne naka sai a koma kuma kansa sai a bar maganar naka ma kai da ka tsaya kan gaskiya kawai kuma ka yi haƙuri ta ce sai iyana suka zo gidana wa ƙadi bakaitu lailataini wa yauma ta ce na yi ta kuka darare biyu da wuni ɗaya kaga ta kusa kusan kwana biyu ta tana kuka ba maganar a ci barantana a sha barantana a yi kaza kawai kuka hawaye bayan sha idinta ya ce hatta udanna annal buka'a fali'u kabidi har suke tsammanin cewa suke ganin cewa anya kuka ba zai halaka ni in mutu ba ya so ya hanta saboda bakin ciki na sa a yi abubuwa da su faru ko da yake sa mutum ya samu wani mugun hawan jini farar ɗaya nan da nan kaji an ce kodin sama ta harba lafiyarsa kalau ana tare da shi suka ji an ce dan zin zai faɗi a mutu ba ana yi ba galibi bakin ciki ne ai galibi kuma wannan bugun zuciya ne sa hawan jini buge mutum ya tafi kusan ɗari ne a lokaci da Allah ubangiji ya kiyaye mu yasa ka saba da azkar su ne dan kai sai Allah ya wa zuciyar birki ya sa mata nutsuwa ta karɓi bala'in ta tafi da shi ka ji kawai ga bala'in ana ciki amma dai baka jin zafin a zuciyarka Allah ya sassauta maka haka ka samu ni'ima ba irgan kanuwa ba to ka saba da zikirori na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala take cewa fa bainama huma jalisani indi iyayena suna zaune a gidana ko a daki na ni ga ni akwai ta kuka wa ana abaki tace ina ta kuka iz to idanat imra'atu min al-ansari sai wata mace ta turo cewa tana sallama ta shigo daki na mata ta daga cikin matan madina ta zo yau na aisha jaji da ta yata bakin ciki na abin da ya faru da ita ba ka gane dama masu ƙaunarka sai bala'i ya same ka ko amma abokan ai dariya galibin sai ba abokane ba ne wani dariya da ke amma a ransa kamar ya harbe ka yake ji don me ka samu kaza don me ka samu promotion don me aka baka matsayi kaza don me ka samu kuɗi don me ka sai mota haka kawai kuma shi ba ɗaure shi kai ba ba hana shi zuwa kai ne ba amma kawai amma yana ta dariya ka alansa albarka amma rai kamar ya harbe kai ke ji ba zai ce da ma ka mutu wala haka kawai wani yasa sai kaɗa da falaki da nasi magani ya tsuru ko ka riƙe su gam in za ka iya duk sallar duniya ka karanta falaki da nasu da kulhu da kursiyu ka shafa jikinka sai Allah kare ka da kare sa har ka gama lafiya Allah ubangiji ya tsare ta ce sai ta turo tana neman izinin shigowa ɗakina wata mata daga cikin matan madina fa'azintu laha sai na ba ta ciki shigo fajalasar ta baki mai ita ma ta zauna mata tana ta kuka tare da ni ma'ana ita ma bakin ciki da damuwa da abin da aka yada game da matar manzon Allah ta kasa zama a gidanta kawai ta taho gidan na Aisha ta shigo ta yi sallama tana shigo ta ganta gwagwata mata zama ta fara kuka saboda abin ya wuce ma a ce me ma za ka faɗa abin ya wuce hankalin mutum ina fata an gani ta ce mu fada ta so sallama aisha fil mawdi'in wa dawabiha ana cin wannan yanayi na kuka da bakin ciki ga nana aisha abu tana kuka ga wata bakuwa yar madina tana taya ta kuka ga mahaifan nana aisha sadana ababakarin a gefe ummu rumana a gefe kowa dariya zai ko farin ciki kowa a cikin damuwa yake ko bai kukan ba shi amma a cikin bakin ciki yake da kuma damuwa ta ce ana wannan yanayi kawai sai manzo Allah ya shigo ɗakinta ya yi wuta ɗaya bai shigo ɗakinta ba tun daga jin labarin bai ƙara zuwa ɗakinta ba don ka gane sharin da manzo Allah da cikinsa cikin damuwa da kunci da rashin jin daɗi kana ƙaunar mutum kuma a masa wannan yarfan kuma Allah bai kawo wahayi ba na fata an gane ka ce fa bayyana mananu kazalika muna cikin wannan hali idza kana yana rasul sallama fa sallama sai manzo Allah ya shigo ya sallama sun majalasa sai ya zauna fa qalat yace tace ko wala majalis indi min yawmin ila li ma qila qablaha tace manzo Allah bai taba shigowa daki na ya zauna tare da ni ba tun san da aka faɗi labarin nan na ƙarya da manzan Allah ya ji labarin mun dawo daga ya ina shiga gida shi kuma ji labarin a waje da ya shigo gida bai ƙara zuwa ɗakinta ba kagwanna ma ya ba ƙarin bakin ciki ba ne wacce ya fi so a cikin matansa wacce ke jin daɗin zama da ita wanda ke jin daɗin da ganta kaɗai amma yau saboda damuwa da bakin ciki ya kasa zuwa ɗakinta mun karanta cewa tana rashin lafiya ma daga dawowarsu amma ba zai shiga ce mata ya jiki ta kanta ba sai dai cewa masu kula da ita da kuyan gata ya mai jikin naku da sauki kawai sai ya wuce Allah ka raba mu da bakin ciki wa qadima kasa shahara tace na zauna tsawon wata daya a wannan hali la yuha ilaihi bayo manzon Allah wahayi ba fi sha'ani game da abin da ya faru na wannan labari na ƙarya bi shay'in ko kadan Allah bai masa wahayi game da wannan abin ba tsawon wata daya dan ka gane hikimar ubangiji yasa mu ne da muka shiga bala'i mu ta kuka ko me yasa Allah baya karba ko a to Allah ya girma haka ya karba maka ba mumini bane kai ya karba inda ka tantance a karba maka sai dan kana cin haram ne amma kana cin halal ka bi dokokin Allah duk addu'ar da kai Allah karba sai dai a hikimar ubangiji kuma shi ba irin tsarin mutane bane abinda ka roka din ya ga cewa ya baka a yanzu illa ce sai a hana kai sai nan gaba ka manta ma ko ko a baka a yanzu halaka ne ko kuma a baka a yanzu ba za ka more shi ba kuma dan adam ba haka ai ana farkon azumi wani yanzu tun kaman yanda ya fara sai ayansa ya kayan sallar azumi to zai dauko ya ba su ga saka ba zai ba su ba zai aje ya tara sai yaushe sai ran sallah dan a lokacin ya fi musu amfani sun fi murna kuma da shi to haka ake haka sai Allah ta ce Allah bai saukar manzon Allah wahayi ba game da wannan al'amari har tsawon wata daya qala take cewa fa shahidar sallama Allah sai manzon Allah ya ce innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Allah a sunnarsa inda yi jawabi ko a ina ne sai ya innal hamdalillah zaka sai ki koya sahabbai kuna zaune wani abu ya faru za ku yi meeting za ku tattauna to speaker da zai fara magana sai ce innal hamdalillah amma ga mun da muke ya ce a bude mu taro da addu'a sai suka ce to ai bid'a ne wasa ka wasa ka manzon ba haka yayi ba me sunna dama ka bi abun da manzon Allah zo da shi an zama za a yi bayani su malan a buɗe mana da addu'a ce kawai wanda zai zabi daga an launa kawai ce inna alhamdulillah an gama addu'a kina yi na hamaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd assalamu alaikum jama'a ko sai fara zabi to wannan shine sunna fa in ka tafi tunin ma kai gaye ne saurayi kana fito ka ce mata innal hamdalillah shine sunna sakai innal hamdalillah saboda usana daga ofa lare zo miki zance saboda kini tso kawai attention ko in kuma ka goge sosai kai na larabci sai kuma ka je ka koyi da turanci hallan ko kamar da turanci still in ka lecturer da kana shigowa aji ba ruwanka da wani waye waye ko zaka ce musu innal hamdalillah ko me za ka karantar da ɗalibanka kai malamin physics ne chemistry ne wane ne kana zo ka ce innal hamdalillah ba ruwanka akwai arna ajin ai kai musulmi ne an yi wani malami a college ya yi retire Allah kara masa lafiya inda ransa ko eh in yazo zai rubuta muku date din musulunci shi a kaidar sama in ka rubuta date din ko kai waye akwai makin dan kai kifin din kai wannan ya saske da ku rage saboda kai kifin din ka rike daddin musulunci kana da maki to kai maka koyi haka kai ɗalibin malamin firamare ne kana shigowa karkau ka za ta maka wa mene ne da suke cewa ɗalibai ɗana wannan har kiristanci ne arnanci ne kai ka ce a in na shigo nan gaba zan muku sallama daga zuwa nan ce assalamu alaikum wa rahmatullah kuma ku ce muku wa alaikum salamu wa rahmatullah in ka ga dama sai ka ƙara ai ba a cewa barakatu ko kwana faɗa o to sai su faɗa ai sai ka ƙara ka to a ƙara da cewa ya muallim ya ustaz yawwa mu kuma da muka yi islamiyya firamare su karkara ga ce sai kawai ce kumu ko ku tashi sai mu ce akramaka Allahu marhaba bika ya sayyidi lokacin aka biki ta firamare din sai ce sabahul khair sabahul nur kaifa antum wa bika al afiya sai a ce kaza kaza shi to amma idan kai ka zo malami ne kana firamare ko secondary kai ka ce in na shigo sallama zan yi kuma ku amsa don mu samu lada na musulunci idan akwai kirista ya ce mai ake nufi ka ce a cewa ne peace be upon you duk mutumin duniya na son peace ai to kuma na ce tabbata kanka na dole ka ce amina ai shi ma ya ce maka amen shi ke na wuce ba a ga nuna lafiya ko ta ce samun lafiya cewa ta ce samun lafiya fata shahar su sulama shi ne dalasa sai inna alhamdulillah sun makala sai ce amma ba'adu to bayan haka ya aisha ya ki aisha fa'innahu balagani anki kaza wa kaza yanzu tsohon wata guda ɗanin da aka yi manzan Allah saboda dai take da ƙima abunsa saboda abin ya tada ƙwalwarsa saboda abin ya rasa ma yaya za a yi bai zo ya fuskance ta ba bai taɓa mata maganar ba sai dai kawai ya yi rage alaƙarsa da ita tunda haka ko ɗakin ta baya shiga ga ta bata lafiya ko ya je ga hita shi da kansa sai dai ta mata ya mi ya mi jikin naku da sauki sai ya wuce kayan shi to yanzu ga abun bari a zo a zauna a yi face to face ko ya ce ya aisha ya ke aisha kaga a cikin irin sunanta ma da ku girmamawa ce ya ce ya aisha ya kina na aisha ko na samu labari game da ke an ce kaza da kaza da kaza ba su labarin duk abin da ake faɗa game da ita sai ce fa in kunci bari'atin in abin da aka faɗa baki aikata ba in har baki ba fasayi buriki illahu to Allah zai wanke ki mana Allah zai saukar da wahayi zai saukar da hikima ta ubangiji a wanke ki da shi wa in kunti almamti ne bi zambin in kuma kin san kin aikata laifin ka ji nauyin kalmar nan fa ya ta ji aranta manzon Allah ya faɗa mata haka in kin san kuma kin yi kin aikata laifi ko fastaghfirillah to ki nemi gafarar Allah saboda ya rasa yaya za a yi Allah bai kawo wahayi ba kuma abu ne wanda babu wani shaida babu wani dalili tabbatacce a kai amma ga labarin kuma ya cika gari gaba ɗaya ko ina kullum faɗa ake ta yi to ya za a yi kenan yanzu kuma abu ya ƙi ta ƙi cinyewa ba kwana ɗaya ba ba sati ɗaya ba an nemi wata ɗaya ya ce wa tubi ilaihi ki tuba zuwa ga Allah fa innal abda domin shi bawa idza tarfa bi dhanbihi idan yayi itirafi ma'ana ya tabbatar wa Allah yayi laifi babban abin da Allah ke so abun bayiwa bawa shine ka yarda kayi wa Allah laifi kuma ka yarda Allah kadai ke gafarta zunubai sai Allah gafarta ba shi abin da Allah ke so kenan da ka tabbata hadisi cewa Allah yana bude hannayensa da safe ko da rana dan ya karbi tubar wanda suka laifi da daddare kuma yana barin hannunsa a bude dan karban tubar wanda ya laifi da rana da daddare shi ma abu da hannun Allah kimana disa da ka roki Allah gafara sai ya gafarta maka domin shi Allah 24 hours babu dare babu rana a shanun ubangiji kullu yawmin huwa fi sha'ana la ta'khudhuhu sinatun ko jingidi Allah baya bare ya bacci daga 24 hours Allah yana tare da bayinsa so yake ka roke shi gafara duk laifin da ke duk girman sa in tsakanin karhi ne ka roke shi gafara da kyakkyawar zuciya Allah yana gani ko zai yafe maka bal ma ba haka ba Allah ya faɗa mana cikin suratul al-furqan ƙarshe ƙarshe ko yace walladina la yad'una ma Allah ilahan akara wala yaqtuluna nafsan allati harama Allah illa bil haqi wala yazunun ومن يفعل ذلك يلقى عثاما يذاب له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات yace su bayin Allah mai rahama su ne waɗanda ba sa haɗa Allah da wani ba sa yin shirka kenan a yadda unama Allah ilaha akara ko bayan wannan ba sa kashe ran da Allah ya hana a kashe shi ba sa kisan kai ba sa duk da ciki ba sa kaza da kaza da kashe mutane ba sa yi sannan kuma ba sa yin zina yato waɗannan aiki su ne aka ce manyan zunubai guda uku a jira Allah jira su shirka kisan kai zina to sallace idan ma sun yi duk wanda ya aikata wannan aikin har ya mutu akai to ya lika asama kuma za a ribanya masa azabar tashin kiyama ribi ba ribi Allah ka tsare mu ya Allah ka gafarta mana ubangiji ita to amma fa illa man taba sai fa wanda ya tuba wa amana yayi imani ya gyara imaninsa wa amila amalan saliha kuma yayi aiki mai kyau to su masu irin wannan siffar laifin da suka yi dinnan na shirka da kisan kai da zina sun yi laifi guda miliyan ɗaya to wai idan suka tuba ba Allah kawai zai ce a yafe laifi miliyan ɗaya ba ne a sai a da laifi miliyan ɗaya za su lada miliyan ɗaya saboda rahama ta ubangiji saboda karamci na ubangiji tu laifi mutum ya tara miliyan to yanzu ba za ta kai a goge fayil din ba a shi Allah ba haka zai ba sai ce a maida laifin yanzu ya zama lada kaga wannan ai Allah na kaunar bayan sa kenan amma duk da haka dan adam sai yayi bala'i ya ja shiga wuta Allah ka tsare mu yasa ake son mutai dage da yawan istighfari da yawan tuba da yawan kukawa ubangiji ka tabbatar wa Allah kai laifi aka samu daga cikin bayin Allah wata rana yana sallah yace ya ubangiji ni na san ban cancanci na roƙe ka amsa min ba saboda mugun laifin da na aikata to amma ya Allah ba ni da wani Allah in ba kai ba zaka Allah wa zan roƙa yafi mu in ba kai ba ya Allah kai hakuri ka yafi mu ba shikenan to abinda Allah ya so kenan da kullun ka rika ji a ranka cewa Allah naka ne ina fata an gane ka ji cewa shine kadai zai ma gata duk abin da kai ka roƙe zai yafe maka kar ka daidai ka mutu da haƙoƙin mutane shine abin da Allah baya so Allah ka tsare imanin Allah gafarta mana ita take tuba ga Allah domin idan shi bawa ya yadda ya yi itirafi da laifinsa sun mata ba kuma ya nemi tuba a gun Allah taballahu alaihi Allah zai karɓi tubansa falamma qada rasulullah sallallahu alaihi maqalatuhu tace da manzo ya gama bayanansa gaba ɗaya tsaf tana ta kuka san da ya shigo tana jin sai yana magana bata kul bata mace komai ba ya gama magana tsaf da ya faɗi wannan kalaman tace yana gamawa tace kawai alasad damba sai hawayen da yake zuba irin ta kwana biyu kawai sai dauki tace kawai din sai kafi tace cewa babu wani maganar hawaye ma saboda wani bakin ciki ya fi karfin aikuka ko ko mutum accident aka gaji yana ta kuka to alamun da sauki kitsinsa wanda aka kwanta shirin nan yana juyi ko ya shiru to shi ne yake da internal masifa Allah ka zarba mu da bala'i amma da ta ihu wayo kafa ta nan simple case ne insha Allah ina fata an gane tace yana gama jawabin sa tace alasa dam'i sai hawaye na ya tsaya tak idan ta kafe tace hatta ma uhissa minhu qatradan tace sai naji babu ko dugo daya idan a hawaye na a ido na na hawaye saboda wannan maganar da manzo ya faɗa ta ji nauyinta ta ji damuwarta sama da ma wancan labarin yanzu manzon Allah yake faɗin wannan maganar game da ni haka tsabar an shiga cikin bala'i fa ya rasa manzo shi ma ya ya kamata aiki nan ko me za a ce mata dole a zo a fahimce ta a mata jawabin ita ne so ta kare kanta da kanta yace in kin san kin yi in baki komai ba kai fara cewa ko in baki komai ba to lalle Allah fa zai wanke ki amma in kin san kin yi wani zunubi to ki tabbatar kin yi ki tubar wa Allah ki nemi gafara Allah Allah zai gafarta miki iya abin da manzo Allah ya faɗa ke maganganu ne masu girma ya faɗa sallallahu alaihi wasallam tace sai idan ta kafe da hawaye babu hawaye tace hatta ma yansu minhu qadratan fa qultu li abi ka gane tarbiyyar na na Aisha tace to a gurin ga babanta yana zaune aiko ga mamarta kuma ga babuwa a wata ruwa ta ce ya manzu Allah ga ba kuwa kake faɗan wannan maganar a gabanta? mana nan magana mai nauyin kuma a gaban ma ba har da bakuwa? ta nuna irin damuwarta a kan abu ya manzu Allah a gaban bakuwa? ta manzu Allah shi ya san me yake faɗa ai ya san me ya sa ya faɗa haka sallallahu alaihi wasallama da aka bai kula magana ta bai ta gaba da jawabansa bayan ya ce cice babanta ajibili rasulullah baba ka ba manzan Allah amsa game da abin da ya faɗa a kaina ma'ana ka amsa mun na fata an gane qala ina ne aqultu li abi adibili ko yace ya babana ka amsa min ajib a su zama amsa min game da abin da manzo Allah ya faɗa mana ka bashi amsa ka bashi amsa a madadina qala sai yace wallahi ma adari ma ulur sallama yace mata wallahi ya Aisha ban san me zan ce manzon Allah ba sannan babakarin ya fi kowa kimanta manzan Allah ya fi kowa sanin wane ne manzan Allah ya fi kowa sanin dardar manzan Allah da aka zo na maganar me zai iya cewa akai manzala ya zo ya faɗa kace yace mata wallahi ban san me zan faɗa masa ba Aisha ki ma'ana ki hakuri ni ban san me zan bashi ban san me zan ce ba saboda in bala'i ya sauko ko bakin ciki wani lokaci sai kaga tunanin mutane ma duka yana kullewa ke sa ake so ka saba da addu'o'i din to sai Allah ya maka wata fikira ya ma wata baiwa akwai ɗansu bayan Allah da Allah ya yi su idan wani abu ya zo faruwa al'umma su a take saka ga Allah mu nuna musu abin da ya kamata a yi a fita daga bala'i kuma da za a bi abin da ya faɗa za a fita daga bala'i suna nan su ma baiwa ta laika saka a mutane daga abu ya faru shi ba damuwarsa mai farin ba yaya za a yi a fita kuma suka ga ya baza kwakwalwarsa kawai suka ga Allah nuna masa to ai kaza kuma suka ga an yi kuma suka ga an fita cikin masifa amma idan abu ya faru ya riga ya faru an riga an gwantsama mutuwa ce an riga an mutu to mene ihu da kururuwa zai dawo ne sha istirza'i a masa addu'o'i a fara kuma shirin ya za a je a kai shi kabarin a ba zuciya hakuri a nemi da a gurin Allah ko yace mata wallahi ban san me zan ci mazan Allah ba to shi kaga ya fidda kansa kenan faƙulci li'ummi da sai taura ta ce ta ce mahaifiyarta ajibi an ni rasulullah sallama fi ma kala ta ce to mama ke ki ba wa manzon Allah amsa a madadina game da abin da ya faɗa haka ta matakai na darajawa ana zauna a gida waye shugaba a gida baba ne za ka shaka fara ba wa matsayinsa ko ana zaune ga mamarka ga babanka suna zaune ka zo ka yi gaisuwa wa za ka fara gaidawa baba saboda ita ma shi take gaidawa ina fata an gane to sai abu mataki bayan mataki faƙar ta ce wallahi ko eh wallahi ma adari maƙar sallama ta ce wallahi ni ma ban san me zan faɗa manzon Allah ba qalat sai ta tuna na Aisha wa ana jariyatun hadathu sinni tace ni kuma a lokacin yarinya ce karama mai kananan shekaru shekarun ta bai ta 10 kadan ne haka 13 14 yayi 15 take da shekarun ta a lokacin tace ni yarinya ce karama mai karamin shekaru tace wala qara kathir mimma min alqur'ani kuma a lokacin ban haddace abubuwa da yawa na qur'ani ba tunda qur'ani ma gaba da bai gama sauka ba lokacin yana kan sauka ne mana ta yi karatu iyana ta amma da yawa ba ta kaddance su ba tarastu mai zan ci musu ne yanzu ga manzan Allah ga mahaifinta ga mahaifiyarta ga baƙuwa kuma yanzu kowa ya shiru ita ga sai jawabi da kanta na fata an gane to ya ce ga ta da karancin shekaru sai sai ta yi karfin hali ta ce wallahi ban yi haddace abubuwa da yawa na ƙur'ani ba faƙultu sai na ce inni wallahi ta ce na rantse da Allah laƙadi alimtu annakum sami'tum mata ta hadasu bihin nasu na san cewa kun samu labarin abinda ake ta faɗa game da labari na kun ji labarin nan tsawon lokaci kun riga kun ji shi ya ce hatta ta ƙarrafi an fusikun har abin ya riga ya tabbata a zuciyarku ma'ana labarin ya kama zuciyarku daram kun zauna ta ce wasa daɗatun bihi kuma wallahi duk kun gaskata abin a zuciyar ku ta ce ko wala in qultu lakum inni bari'atun ta ce na ce muku ban aikata komai ba ma'ana ban yi laifin komai ba wallahu ya'lamu anni la bari'atun kuma Allah ta ce in na ce muku ban aikata ba to Allah ya san ban aikatan ba ma'ana shi Allah ya san ban yi laifin komai ba amma ku kuma fa la tusaddiquni bi zalika ba za ku gaskata ni ba yanzu na ce muku ban yi ba ban yi duk abin da ake faɗa ba tun da ranku ya riga an yi ta faɗan labari tsawon wata ɗaya duk tun ta jin abubuwa iri-iri ba za ku yadda ba amma shi kuma Allah ya san ban yi ba to kenan in ce muku ban yin ba ma ba da amfani domin ko na faɗa ku ba za ku yadda ba kun gane nufinta amma ta ce Allah ya san fa ban yi bane ko ba ce kenan ba amma ku ina ce muku ban yi ba ba za ku riga gaskata ni ba ka ce wala in qultu lakum ko wala in tarabtu lakum bi amrin in kuma na ce muku eh na aikata wannan laifin wallahu ya'lamu anni bari'atu Allah kuma ya san ban yi ba amma in na ce muku yanzu na bude bakin ta muku eh nayi amun afuwa to shikenan kun samu da kuke su amma kuma Allah ya san ban yi ba na fata kun gane la tusaddiquni la tusaddiquni in ta muku nayi za ku gaskata ni in ta muku ban yi ba ba za ku gaskata ni ba amma shi Allah ya san ban yi kuma ba ta ce fa wallahi na rantse da Allah ma ajli wa lakum mithlan illa aba yusuf ta ce ni ban ga wani misali da ku ba tsakanin ni da ku ba wani abu da ya kamata na faɗa muku ko na aikata sai irin abin da baban yusufa ya faɗa sanda ya shiga cikin bala'i da aka zaka ce masa suka ce ƙalu ya abana mene ne wa zawa abuwahun isha'an yaba kun ƙalu ya abana ku inna za habana na stabi'u wata raka na yusufa inda matana fa'akala huzzi'in wa ma an tabi mini lana walau kunna sadiqin wa ja'u ala qamisihi bidamin kazi haka suka ce marba suka ce babu mun dawo dama ce yana tsoron a tafar dan sa Yusufa kar ku je ku bar shi yana kuna wasa ba ku sani ba wani abu zo cinye shi na jeji ko kura ko kerkeci kai suka kuma amfani da suka taho da rigarsa an tuba rigar aka yanka wani rago a jikin rigar aka ka suka ce suka ta kuka da al'asar kamar yanzu suka zo gida lafiya ta ko ina kuka mutum goma sha ya haka cayi mun je muna mun bar Yusufa ya kula mana da kaya muna ta yin wasanni muna ta kaza kaza kaza kaza kawai sai karkace da wata babu mu sani ba ya cinye Yusuf kuma mu mun san wallahi ba za ka yadda da mu ba ko gaskiya muka faɗa bare ma ƙarya ne ko kuma ga shaidar mu ma ga rigarsa na mahaga duk gajini a ciki ya kalli rigar ya shiru ya ce yanzu kirkeci ya zo cire mara riga ya cinye shi ya bar rigar lafiya ta kalau ko sai ka ce mutum ya ce kawai da bal saulalla kuma an fusu kuma amura kun aikata dai wani abu ranku ya ƙiyar samu ko wani shari kuka aikata da aka yanzu ya zangi da ku fasabarun jami'i zan yi haƙuri mai kyau ma'ana dan Allah bar wa Allah lamarin wallahu almusta'an wala ma tasifun ina neman agajin Allah ina neman taimakon Allah game da wannan abu da ku kitsa shi ma'ana ya kuma fadar Allah kenan saboda bala'in yanzu ba zai ci ya riga ya ci an riga an gama in kuka ma kai ba zai da ba lokacin in ma su ka bige ka ka hesa su ma shi da ya riga ya tafi kaje da haka ni ba ni da wani abu tsakanin ni da ku illa kawai na faɗa muku irin abin da baban Yusuf ya faɗa sanda ka zaka ce ɗansa kura ta cinye masa ɗansa ko kirkice ya cinye masa ɗansa me yace yace fa sabarun jamilu wallahu almusta'anu alama tasifun ma'ana ita ma yanzu za ta dauke kai dabi'u da halaye da irin abin da annabi yaquba yayi da labarin bala'i ya zo na bakin ciki an ce ɗansa wai kura ta cinye ko kirkice ta cinye shi tace da haka nima fa sabarun jamilu zan yi hakuri hakuri mai kyau kuma wallahu almusta'an ina neman taimakon Allah alama ta sifun game da wannan abu da kuke ta faɗa game da ni in na ce muku nayi Allah ya san ban yi ba za ku yarda in na ce muku ban yi ba Allah ya san ban yi ba kuma ba za ku yarda ba ba shi bane abu to yanzu ya dan yin fita kai na gurin ku fa sabarun jamilun yan yi hakuri zan jira Allah ya kamun dauki ina neman agadin Allah game da haka tana faɗan wannan dan ka gane ta samu tarbiyya a gun manzon Allah ya koya macin da ake tafiyar da rayuwa idan bala'i ya zo ka koya ƴaƴanka da matarka da waye ba kai za a rawayu abba ba a kuma fadar Allah dan za a zo gurin da abban bayan ku to ya waye fitar da kai sai Allah to haka manzo Allah ya kuma cewa idan aka shiga tashin hankali gun Allah ake kuma a nemi dauke tace zaka fa sabarun jamilun zan yi hakuri mai kyau in jira wallahu almusta'an ina neman agajin Allah ma'ana Allah kamun dauke Allah ya wanke ta ce tana faɗan wannan sun mata hawaltu faɗa ja'atu ala firashi ta ce tana faɗan wannan sai ta juya musu baya ta kwanta a kan yin faɗarta ta yi shuru su sun yi shuru ita ma ta yi shuru yanzu kuka ya ƙare ta kuma fadar Allah kai tsaye domin tana ganin waye zai kare ta da banzan Allah to shi ma gashi ya kawo tuhuma ko waye zai kare ta babanta ya kasa cewa komai waye zai kare ta mamarta ta kasa cewa komai to yanzu ya za ta yi a mutanen duniya ba wanda zai iya kare ta ita kuma fadar Allah subhanahu wataala to wannan amma ne kai ka koya ni ne koya ka koya kowanka in mutum ya shiga bala'i ba ruwanka da duniyar nan kuma fadar Allah kaga ikon Allah kuma ko kaga fada da cikawa ya danganta da imaninka wallahi duk abin da ya faru na bala'i in ya tinkara inda kai da gaskiya ka koma gurin Allah kai tsaye to wani lokacin ma a kudurar Allah a take ka daukin an samu bayan Allah da yawa da aka fara da su suka yi addu'a take kuma Allah karba ko kuma yi zartar da abin da suke so to kai ma idan kai bi matakin abu da ake bukata ka koma wa Allah da gaskiya sai kaga Allah ka maka dauki wani lokaci a take emergency din ma wanda baka saba tsammani ba yanzu mu karanta mu ji tace sai na juya na juya musu baya ne kwanta kan shi fada ta wa ana wallahi hina idin a'lamu anni bari'atu tace wallahi da na fada musu wannan na san cewa wallahi ni ban yi komai ba duk abin da ake fada tace wallahi na san ni ban yi ba kuma tace ina da yaqini a raina ina da imani tace wa ana ko wa anna allaha mubarri bai mene ne mubarra'i bi bara'ati tace kuma ina da yaqini cewa Allah zai saukar da zai bayyana cewa ba da laifi kaga ta yadda da Allah kenan imanin ta ya tuka ya kai ya tumbata tace na san ni ban da laifi kuma na san wallahi Allah ba zai bari ba zai wanke ni kaga ita kwance ta hankalin ta kwanta da kukan ba an daina ko da amfani kuka me zai rage sai sa ga bakin ciki ma ka ji abin za ta hawan jini bije ka ko wani bakin ciki ko wani kamakance ma saboda kuka Allah ubangiji ya tsare mu tace kawai sai ta kwanta ta kwantar da hankalinta tace walakin wallahi tace amma duk da na yadda cewa Allah zai kawo wanke ni daga wannan tuhuma da ake muni tace wallahi ni ban taba tsammani tace ma kuntu adunnu anna Allah yunazzilu fi sha'ani wa hari yutla tace ban taba tsammanin cewa Allah zai saukar da ayoyi a game da sha'ani na a wanki na ayar ƙur'ani ba ta ce ban taɓa tsammani ba domin ta ɗaukan cewa ita agun Allah a ita to ita wace ce tana ganin kanta ita ai ƙarƙarar ma ya Allah da saukar da ayoyi a kanta ma'ana ba ta ɗauki kanta da girma ba shi kuma sunnar Allah duk wanda ya kaskantar da kansa domin Allah sai Allah ya ɗaga shi wanda kuma ya nemi ɗaukaka da shahara da nuna shi waye sai Allah kaskantar da shi haka Allah ya shi da ba ta gane shi yasa ka nemi tawari'u kai kaskantar da kanka mana ka nuna kanka kai mai yi wa Allah ladabi da biyayya ne kar kana cewa ni kamar ni to waye kai ko wane ne kai wani irin wadannan gazo ce wani ka san ko ni waye ko shi kuma malamin addini ce na sani mana kai ne wanda asalinka wani ruwa ne mai wari shine mani shine asalinka aka kunshe ka a cikin mahaifiya tsawon watanni aka haife ka ta wani gun da kowa baya so ya taɓa gurin ma ko ba shi bane ka faɗo a cikin ƙazanta ka taso yanzu ka taka ƙasa kan rayu cikinka da kake magana yanzu haka din da zasa ce a ciki da ƙazanta kuma ƙarshen lambarinka za ka faɗi ka mutu abin da ya kana matsutsa sai ne ko ka wuce haka ka san ko ni waye ya ce ni da riga na yi imani Allah ba shi da mata ba shi da dangi bari ka zama a cikinsu har kai ba kowa ba ne ke kowa kowa rabu da to haga shi ne abinda Allah ba so kada cewa ana ana ana so ake ka kaskantar da kanka ma ko ba ka kalakanta kanka fa a'a ka mutunta kanka amma ka mai da kanka cewa kaka din cewa aini ne kana alfahari ba a san wannan sai kaga Allah yana kaskantar da mutun nan da nan ta ce wallahi ma kuntu azinnu annallaha yunazzilu fi sha'ani wa hani yutla ta ce ban taba tsammanin za a saukar da waɗansu ayoyi a ƙur'anin ubangiji ana karanta su ba saboda sha'ani na ta ce wale sha'ani fi nafsi kana ahqaru min an yatakallama Allah fi yabi amni yutla ta ce wallahi ni al'amari na dan na dauki kaina a zuciyata ai ban kai matsayin da har Allah ne saukar da ayoyi ana karanta su ba a ƙur'ani saboda ni don a nuna kuma tsarkina da matsayina abin Allah ta ce ba taɓa tsammanin haka ba to mai take tsammani ya umar aisha ta ce walakin kuntu arju an yara rasul sallama ko an yara rasul fil nawmi ru'ya yubarri'uni Allah biha tace abin da nake fata shine Allah ya nuna manzon Allah a mafarki mafarki annaba ai wahayi ne ko tace to ni abin da nake fata shine Allah ya nuna manzon Allah a mafarkin sa cewa wannan abin ban yi ba to shikenan haka nake fata tace amma a ƙarshe saboda a tsaga matsayinta a ƙara mata daraja sai su kadda ayoyi kusan guda goma akan ta kuma ina nuna mai matsayinta da darajarta da kuma wanke daga dukkan abin da ake mata har ma ja kunnan masu faɗa cewa kar su ƙara faɗan wannan insa da imani ko za mu karanta ayoyin insha Allah sai tana ta gama wannan tunaninta ta kwance ta sai ne zulul wahayi bi barati aisha ana wannan yanayi sai Allah saukar da wahayi dan a wanki na aisha haka duba ta kima ta ubangiji duk abin da ake tayi a da ita wata masan labari ba da ta samu labari kuma hankalinta ya tashi ta shiga cikin damuwa ta ta kuka ta rasa ya za ta amma da manzon Allah ya zo ya mata maganar gaba da gaba ta nemi agaji a gun mahaifanta su kare ta suka ce ba za san me za su faɗa ba sai ta koma ina fadar Allah kai tsaye ta ce wallahul musta'an to ba damuwa ni yanzu na yi haƙuri kukan ma na daina inda na san ban yi ba ina neman agajin Allah ya kamun ɗauki tana wannan kuma Allah ka ɗauki an yi wata ɗaya ba ka wahayi ba amma tana gama maganar ta juya ta kwance ta sha Allah sakar manzo Allah wahayi na fata kun gane ta ce qalat fa wallahi ma ramar su sallama majlisahu ta ce manzo Allah bai bar gurin da yake zaune ba wala da ahadun min ahlil baiti ba mutum daya daga cikin mu da ya fita dakin da ita kanta da manzon Allah da mahaifanta guda biyu da wannan mata bakuwa duk suna dakin a zaune an yi tsifkenan ko ka kaddara abun ai bakin ciki ne lalaba kowa tunani yana nan a zukatan mutane a zukatan su da kwakwalan su a lokacin ta ce fa akalahu ma kana ya'kuluhu min ar-raja min al-burha sai abin da yake kawo manzon na shiga canja ɗabi'u canja yanayi in aka za a masa wahayi idan yana zaune kamar yanzu ana sanyin nan ko sai a ga fara gumi sha ga wani abu kamar bacci yana zaune kawai ka yaki shingida kawai saboda nauyin abin da Allah ke faɗa masa na wahayin ƙur'ani idan yana kan dabba ne ake wahayin ma saboda nauyin zai ƙaru dabba ta kasa ɗaukansa ko raƙumi ne ba zai ɗaukansa ba lokacin sai ya durƙusa wani sahabi ya ce mana tare da manzo Allah muna zaune gani gashi ka sahabi dan gatan Allah ya salam ga jikinsa ga jikin manzon Allah ba kuma yana da imani da manzon Allah yace haka manzon Allah wahayi yace manzon Allah da irin haka din ne yasa hannunsa akan cinyata yace sai ji wallahi kamar daura mun wani dutse kamar ta tsage nauyin sa ya buci hankali da ban taba jin nauyi irin wannan ba saboda ana saukar masa wahayi ko dama kuma Allah Allah faɗa ku yace inna sunuqi alayka qawlan saqila to haka haga manzo Allah karban wahayi da yake na shan wahala sosai sai sai fa kowa da agun Allah sallallahu alaihi wasallam tace sai abin da yake samu manzo Allah na wahayi ya fara kama shi ita ta sani tace hatta innahu la yatahaddaru minhu misl al-juman min al-iraq idan fi yawmin shatin sai kaga gumina tsatsowa a goshin manzan Allah ko a jikinsa kamar ka ce lu'ulu'u yana bangarowa daga kan manzan Allah na iwa ƙasa gumi ta ce kuma fi yawmin shatin a lokacin da ake tsananin sanyi saboda girman abin da Allah ya sauke masa tsananin sanyi fa ana karkarar sanyi amma idan wahayi ya sauko kamar sai fara gumi gumi ko ba wai kawai dan naso a fuska ba har rika zubowa ƙasa kamar ka ce tsakiyar april ana zafin nan kuma ka ɗanyi wani aiki haka za ka gumi har sai kana zubar da shi ko to kamar haka ta ce saka gumi na yana kwarara a jikin manzon Allah kamar ka ce lu'ulu'u ne sallallahu alaihi wasallam ta ce min taqalil qawl alladhi undila alaihi saboda nauyin maganganun da Allah ke saukar bar na wahayi na Qur'ani qalat tace fasurriya an rasul sallama har aka gama wahayin aka dauki wahayi mana an gama manzala yanzu ya dawo yadda ya saba aka saba ganinsa wa huwa ya zahaku sai ya farfa farka yana dariya alamun mai kenan albishir kenan farin ciki kenan ina fata an gane wa kana awwalu kalimatin takallama biha tace farkon abin da ya fara fada da ya dawo daga daga wahayin da aka aka masa an qalali sai ya ce min ya aisha ihmidillah saboda abin da yake rinsa kenan tsawon wata daya abin da ke ta jira kenan Allah kuma bai su kawo ba da aka ga ai shi ita adami shi adami kenan shi sa Allah ya tsine wanda kirkiri wannan bala'i ina fata an gane yace ya Aisha ihmidillah Aisha ci godewa Allah cikin dariya da farin ciki da murna a wata ruwaya ma sai ce ya Aisha abshiri ya Aisha albishirinki yake Aisha ba ka ake faɗa ba da Hausa in ka zo gida ka cewa hajji a giwanka albishirinki hajji yayye ko wadda shi bakin mutum baya faɗa kawai shi gidira yake ba a horon ya ko ba za ka ce matarka albishirinki ba eh ce etar su da albishirinki inna lillahi lalarai shi ba zai faɗa ka ba eh ya ce albishirinki ya aisha ko kuma ce ki gode wa Allah ya ki aisha ko wa minar ruwaci man kala a wata ruwaya aka ce abishiri ya aisha ai cewa manzala yi albishirinki ya ki aisha amma wallahi ya ce mata na rantse da Allah faƙari barrakin lahu uban eh mun wuce ne amma wallahi ko amma Allah ta ce amma ya ce amma Allah maɗaukakin saki faƙaɗi barraki Allah ya wanke ki mana yanzu ba ki da laifin komai duk abin da ake faɗa game da ki albihirinki Allah ya yi mun wahayi cewa ba ki yi ba ba ki a ciki ba ruwanki lafiya ƙalau kike ko kaga shi ke da mazalla ya yi farin ciki ya yi murna to ya babakar da ya ji a ransa ya mamarta fana umar ruman ya ita wacin bakuwa fa kowa zai murna to amma ita fa radiyallahu anha ko eh fa qalat li ummi da ya fada ka sai mamata ta ce mini inda na Aisha ta ce mata qumi ila rasulillah ki ta hiki dake gurin mijinki ki je ki maki ku yi murna ku tare mana tun da ya miki albishiri to ku je a tafa kenan ko a ta haba da Allah ka taɓa ta fara matar ka? wani abu ya zo ka ce a tafi a kashe an dai ba a gaban yara bane haku tafa kayan kwaye amma inda akwai yara sai ku iya saboda akwai masu tarbiyya nan babu laifi amma da kai sai ta wani abu fara ku tafa kayan ku saboda ce kawarka ce ko ko abokiyar ka ce ta ce mata ta shi ka je gudun manzan Allah faƙultu sai na ce wa mamattawa wallahi la aqumu ilayhi tace mata la wallahi tace mata mama ba za a je ba ko tace la wallahi ba zan jagun sa ba na ba tace wallahi ba zan jagun sa ba ba za a je gurin shi a zauna ba la aqumu ilayhi wala ahmida illa Allah kuma da dukan ku ba zan gode kowa a cikin ku ba kawai dan gode wa Allah tunda shi ne ya wanke ni ai yanzu da bai wanke ni ba kuna nan da jin cewa a ranku cewa kamar nayi kaza da haka ni ni yanzu Allah zan gode wa ko to kuma haka da mu haka ne dai ne ai dai take ai ko ta ba ta nuna maka yadda abin ya kone zuciyarta ya kone zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ba za ba za a je ba za ba za a je kusa da shi din ba ko kuma ba za a gode kowa ba ba da har kudin ba za a gode muku ba yanzu Allah za a gode tukunna kaso daga baya kuma sai a zo a yi godiya ga sauran mutane tace huwa ladhi anzala bara'ati domin Allah ne saukar da wahayi wanke ni fa anallahu azza wa jalla tace anan ne Allah saukar da waɗannan ayoyi innal ladina ja'u bil ifki kenan ko usbatun minkum Allah ke cewa lallai wanda suka kirkiro wannan mugun labari na kirkirar ƙarya da cin zarafin matar manzon Allah da wannan babban sahabi ya ce usbatun minkum wasu ƴan jama'a ne a cikin ku la tahsabu sharrul lakum kada ku dauka wannan abin da ya faru sharri ne kaga hikima ta ubangiji shi abun ubangiji abin ya samu dan adam wanda abun dan adam din shi asalin abun yana ganin abun bala'i ne shi kuma gurin Allah abun alheri ne na fata an gane yasa ilimin Allah shi daban ne hikimar ubangiji daban ce kaga yanzu akwai bala'i da bakin ciki da kai wannan musibar an zauna tsawon wata daya waye zai iya bacci a cikin su manzala zai bacci cikin jin dadi sadar babakar fa matar safa sauran musulmi masu imani fa wa ke jin dadin abin da ya faru ta malaka cewa la tahsabuhu sharrul lakum kar ku dauki abin a matsayin sharri bal huwa khairul lakum alkhairi ne a gurinku tun daga shi an saukar da wahayi a kansa ana kiran abun har gobe har jibi har illa masha Allah duk musulmi ya yarda cewa waɗannan ayoyi dan awunki na Aisha ne in banda in shi'a to abin alkhairi ne na fata an gane sama da shekara dubu ana karantawa muna ci gaba da karanta har illa masha Allah ko lokaci yayi ne to sai mu tsaya anan sati dan Allah sa muna rayi sai mu karanta kuma abin da yazo fara daga nan a gade yanzu mun ji cewa in ka shiga cikin bala'i da damuwa to kuma fadar Allah karka nemi agajin kowa a cikin mutane ba abin da zai iya maka ka koma ga Allah da gaske zan lake cewa duk wani shiga cikin damuwa da kunci da haka nika yi dan yana maimaita la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin to Allah da fitar da shi daga ciki duk abin da ka shiga ko ra'ayil ainu ko eh
lokacin da aka samu labarin an samu mashin Mm.
wai in hau mashin in je gama yi wa ta bin shawara Eh.
sai ce ma anya kada mu da mahaifin nan kuwa kai kuma eh ba haka bane abin eh zai dawo to wani Allah ya sa wanda suka baka kuma suka dawo da shawara a kawo shi yanzu ya logunka alhamdulillah bayan yi baki cikin ka gaya mu ka gaya mu farin cikin ba sannan ka saka ce ka gaya mu ka ce kuma ayi addu'a a na tabbata yi da aka fara musu ban ji ba gaskiya to alhamdulillah to wannan abun Allah ya kadan ne wa wallahi zuwa gurin karatu wa mazalika Allah bi azizun wannan abun Allah ba komai bane mm na'am yi ina ruwan Allah ina ruwan Allah sosai ma ina ruwan Allah na'am na'am
idan ka zo ka mutu sallah ya ce ba ka so yake yi mm sai ka yi sai sallah ne sai ka kai da aka shi fara guda biyu sallah ya shayi na'am za ka fito guda biyu sai wani ya zo zai bi ka za ka bar shi bi ka ne eh zaka bar shi sai bi ka kuma kowa sallah yake ai tana da dai ne karka ce wasu sallah ce bata kare ba ta kankare kai da ka saka bi ka sallama kai ka gama sallar ka aiko ka tafi daga hima ci gaba da nashi wani ma ya ƙara jona masa wani ma haka ba wannan ba komai bane wannan ba lalace saboda ya tabbata a hadisin manzo Allah cewa mutum yana nafila ma a bihi sallar farilla to na kuma ga mai farilla a bihi sallar farilla haka shi mutan tantama kenan tunda mai nafila yanzu kawai wata rana wani an zo an gama sallah kamar haka sai ya shigo masallaci manzo ya ce wa sahabbai wane ne a cikin ku zai wa wannan sadaka ma'ana ya tashi ya murci jami'i tare shi wanda ya sallar adar manzo Allah yanzu nafila yake shi kuma yana farilla sai sallar samu ladan jami'i sannan kuma ga hadisin mu'adu kissarsa da wancan saurayin nan ko shine limamin sa a Quba shi mu'adu bin Jabal amma saboda yake kaunar manzo Allah zai zauna a cikin garin Madina har a ga masallar Isha sai hawo keken sa ko ya hau jakin sa ko ma'in sa kuma kauyen su kamar ka ce garin Lami da Ada haga ai kaman gifan gasho ce kuma ma haka ce a wancan lokacin sai koma garin su kuma shine liman din anguwar kuma suna jiran sa shi kuma sallar isha tare da manzon Allah kaga wacce bi manzon Allah ce lafi ita ce farilla amma in yazo yanzu zai sallah kuma shi na fula yake su kusa bin shi farillar sallar isha manzon Allah ya san da haka ko bai hana shi ba kuma ya tabbatar da shi ba da haka kaga ya halatta a shi kana nafila in jona ma ni ina farilla to balle kuma a ce kana farilla kai kana kasar raka'ar ka biyu ni na sauya maka zamu sallar isha kai kai raka'a biyu ka sallame ni kuma ta yin ciko biyu na ina cikowa biyu sai kuma wani shigo bai sallah ba zai zo na mu sallah tare in na idar hima ci gaba dai ya halatta insha Allah insha Allah to shine to kaga in ka shiga cikin damuwa ka koma gurin Allah kai sa ka saba kanka da addu'o'i kuma ka koya wa ƴaƴanka da matanka saboda bala'in duniya yawa ne da shi yanzu ka dubin da ake ta rayuwar nan to wasan kuma nan gaba mai zai faru ma amma ka koyawa zuri'ar ka dagewa da addu'a to duk yayin da bala'i ya same su sai su koma fadar Allah kuma sai Allah ka musu dauki Allah kalihi ne Allah ya cire ma abun a ranka ai ya taimake ka ai ka ji baka jin fin din abun a ranka amma a barka da bala'in gahi kai asara kuma ga bakin ji ya gashi ga uku ai to yasa a dage da addu'o'i kuma a koyawa zuri'a to Allah ubangiji ya samu gama lafiya lalle ma sani muna cewa kamar na na abin da ya faru kuma Allah ƙara kiyayewa gaba kuma wannan haga aya ce karara akan cewa mutane su ƙara dagewa da addu'o'in manzon Allah tunda manzon Allah ya faɗa cewa wallahi na san addu'ar dan uwana annabi Yunusa duk wanda ya shiga cikin damuwa in ya faɗe ta da imani to Allah da fitar da shi a ciki ko me ya dame ka tunda shi ne ya dame shi Allah ne saka shi a cikin a cikin kifi a cikin teku a lokacin ya ga cewa go no go ya ce wa zannuni idza mugadiban fa zanna alla naqdira li fanada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Allah ta me fastajabna lahu yayi addu'a a cikin teku a cikin kifi teku fa wanda teku duhun samahi double ne sannan kuma a cikin teku kuma a cikin kifi yace amma yana addu'ar Musa Allah maka ji muka amsa masa aka ce kifin to wannan ajin da aka baka fito bakin gaba haka da kifin sai mar ahe amar da shi a cikin teku ma ba bala'in bane in kai su kai ne ma zaka ji da ido da iyo ai teku da ba gabar bayan ba a ce an jefar da kai zaka yi amma salat turo kifin bakin gaba tukunne ya amar da shi a bakin gaba akan tudu kuma ka fadda masa wata bishiya ta masa lullube shi saboda ya koma ga Allah so idan kai ma ka shiga damuwa zan ta kamar mai ta wannan addu'ar da kuma hasbunallahu wa ni'mal wakilu duk abin da muke na damuwa in kana yin ta to tana maganin suka ce malamai damuwar lahira ma tana magani ba ta duniya suka dimance ta yasa kwanaki muka raba ai wannan azkar din ko cewa kullun ga sallah asuba kai zaman dirshan ka karanta la ilaha illallah wa la sharika lak lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir sau 100 subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim 100 astaghfirullah wa atubu ilayhi 100 ko hasbunallahu wa ni'mal wakilu 100 la hawla wa la quwwata illa billah 100 Allah la kalli kenan in ka rike wannan kana yi a rayuwarka da safa kullun ka yi ai za ka ga mamaki a duniyan nan duk bala'in duniya baka da kai baya damun kuma Allah na maka sauki a rayuwarka zaka ji kullun duk abin da ake so kai zaka na yin kayan ka ba ta da tashi hankali ba sai akwai abin da yafi wannan kuma ana so za ana maka fatan ka cika ma da imani ga kuma tare ladan da Allah da tara ma wanda sai shi kadai ma san irin su Allah ya samu dace Allah ya samu dace na'am to san samu ga koya kanka yin dukan tun da gaba ɗaya awa ɗaya fita ishe ka to kuma daga talata ba awa ɗaya mai mutum yake in ba mutum bane ma zaman jin rediyo ne ko ba yi bane ko kuma kallon waya to haka kana asara kuma wanda idan ka gama shi in ka so ƙara shiga cikin nishaɗi da jin daɗi kana gama wannan kuma ɗaukar ƙur'ani ka karanta akalla izu ɗaya ko biyu ko biyar inda ka ga za ka iya ya zama dai jikinka yau ne wurdinka kuma kai manzan Allah ne baka ba wani shehu bane ina fata an gane haka kai lada kan lada kenan ina fata kuna ganewa wallahi Allah ga rayuwarka daban take da ta kowa Allah kuma Allah sai duk wanda ya faɗi wannan addu'ar sau 100 a wannan yinin ba wanda zai samu lada irin nahi sai dai wanda ya kima sau 100 ko ya ƙara da wani abu bayan 100 to zaka bar wannan garba abin ya wuce ka to haka mutum ya kamata alal akalli je ka koya kanka ka zauna ka rinka yi in ka saba za ka ga amma baka baka baka jin daɗi amma da farko za ka kana damuwa kana gingidi kana waye da sauransu to mutum sai saba kuma ka koya wa iyalanka su ma su rinka yi don a samu tsira tare insha Allah saboda bala'in duniyar yanzu fa karuwa yake ta yi fa ba fara guwa yake fa to haka kana addu'ar shi ne Allah ya yi maka masifa Allah ka yaye mana damuwa Allah ya yaye mana damuwa wassalamu